أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai bonferai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna sha biyar ga watan ramadan kenan yanzu mun kare hauhawa sai gangara hijira ta manzon tsira manzon rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da sha shida kenan ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi masalam shekara ta 2022 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu wato al-anfal kenan ajiya mun tsaya a aya ta wato 52 zuwa 53 a cikin suratul anfal a shafi na 184 a yau da yarda Allah subhanahu wata'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya على رغم التي ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم na'am kamar yadda muka yi alkawali a jiya cewa bayan mun kare bayani akan ilimin almusallasatul lughawiyya gurgurdon abin da muka kawo za mu dan kawo wani ilimi shi wanda ke da alaka da shi sunansa wato abin nan ana kiransa alfuruqul lughawiyya to a yau tana yawa mu samu ko kalima hudu ko biyar in ya so daga baya kuma za mu yi kokari mu ga shi ma za mu ɗiban shi kaɗan kaɗan har mu ƙari shi domin shi bai kai wancan yawa ba za mu ɗauki abu guda biyu na farko shine idan an ka ce khalafallahu lahu an gane ko to aka kuma ka ce akhlafallahu alaihi to kaga waɗannan suna da bambanci wannan yana da hamza wannan bai da hamza dukkan su in ji malamai jumla ce khabariya lafzan ta fuskar lafazin su labari ne ake ba su amma insha'iyatan ma'anan ta fuskar ma'anarsu insha ne za matsayin addu'a take ba wai labarin ne ake so ba an gane ko to abin da yake idan ya kubce ma mutum ana sawa tsammanin dan adam zai same shi an gane ko wato ana sawa tsammanin dan adam ba zai same shi ba sai a ce khalafallahu la kenan kana Allahu khalifatan an gane ko mimma faqadahu amma an ka ce akhlafa Allahu alaihi ana nufin abu ne ana sa tsammanin Allah zai iya bashi shi misali Allah yana da ikon da zai iya komai amma nan idan misali mutum ne ya mutu ya mutu naka ana cewa akhlafa Allahu lak amma yanzu misali idan dukiya ce karasa ana cewa akhlafa Allahu alaika domin Allah yana iya baka wata dukiya amma shi wancan dan adam ga al'ada dai Allah yana iya tayar da shi amma kuma ɗabi'a ta shari'a ta al'ada rayuwa Allah bai al'adance yin haka ba illa waɗansu mutane sai kalima ta biyu annaqaba da anniqaba in an ka ce annaqaba an gane ko da fatha ana nufin wato masdar ne kamar ana nufin suna ne da larabci ana cewa naqaba kuma ana cewa naqiba sara naqiba ko naquba afwan naqiba ko kuma naquba sara naqiban ya zamanto shugaba shahid alqawm ko mai shaida akan mutane ko mai shugabanci akan su daga nan an ka samu wannan fi'ili Allah ya ce laqad أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وأخذ وبعثنا منهم 12 نقيبا to kaga wato an naqaba kenan kenan in ya zamanto da fatha ne masdar sannan wato alismu bi fathin nun an gane ko kuma suna ana cewa an naqaba ana nufin wato shi wannan an naqaba shugabanci duk da yake zaka iskin suna amfani da shi mai kariya ko dan kwadago amma in an ka ce an niqaba to ya kuma mutumin da har ya iya ya san wannan aikin kinan ya zamanto aikin shi aikin hudu ba aikin sani kamar yanzu kaga an kace al-khataba yin khutuba amma an kace al-khitaba shine mutum har ya saba da yin khutuba ta zamanto malaka ta zamanto aiki gare shi kinan sai mun bambanta tsakankanin su ina fata an fahimci ne wato shi da kasra yana nuna kamar abin har ya zamanto an saba shi kalma ta uku da za mu ɗauka kuma ta zamanto rubama kalma ta ƙarshe shine al-ghillu da al-ghullu ya an kace al-ghillu aka yi maghainun kasra bi kasril ghain sun ka ce alhiqdu alkamil shine wato bakin ciki da keta an gane ko da hasada shi yasa wala taj'al rabbana walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu haka cikin suratul a'raf wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin an gane ko tajri min tahtihim al anhar ko ba haka ba wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana allah ko ba haka ba ko qalu alhamdulillah abin a cikin suratul al-hijr wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin dan akwai irin waɗannan mutasabihatul alfaz almuhimmu da kalma ta al-ghillu tana nufin keta ko bakin ciki ko abin da ya kama da haka al-ghullu kuma yana nufin wato al-qaidu shi ne abin da ake kira kukumi ko dabaibiya ko mari wanda yake na karfi ne shi ake kira alghullu jam'in shi kuma aghlal Allah ce inna ja'alna fi fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-afqani fa hum muqmahun kaga aghlalan na ana nufin kukumma ko kuma maruruwa kamar da wasu malamai suke fassarawa Allah subhanahu wa ta'ala ke ce a cikin suratul ghafir alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayati llahi anna yusrafun alladhina kadhabu bil kitabi bima arsalna bihi rusulana fasawfa ya'lamun idhil aghlalu fi a'naqihim was salasilu yushabun almuhimmu dai to kinan wannan sai da manto al-ghullu shi mari yake nufi ko kuma kukumi jam'in shi aghlal shi ko al-ghillu yana nufin wato al-hiqdu kyama in kuma an ce al-ghallu ko al-ghallatu yana nufin galla wadda amfanin abu kenan wanda kuma shi malam mai littafi bai kawo shi ba amma muna kawo shi ne don fa'idan ɗalibai to malam tunda mun samu koda guda uku ne mu dan tsaya haka insha Allah ta'ala zamu rinka duba su su ma kadan kadan kafin wannan tafsirin ya kare mu gani ko zamu kai karshen su kuma mu bada littafan da suke taimakon ɗalibai a cikin wannan ilimi Allah ya mana jagoranci sai ka sake maimaita wannan aya ذلك بأن الله لم يك لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم na'am kafin eh, mu shiga da bayani kamar da al'ada ta gabata muna fassara kalmomin da mai jalalaini ya kawo saboda tafsiri ne wanda fassara ɗaiɗaikun kalmominsa abu ne wanda zai taimaka ma ɗalibai kwarai da gaske zai taimaka mu a matsayin mu na ɗalibai sannan kuma sai mu ci gaba da bayani abinda waɗansu malamai suka kawo domin kada mu tsaya ga wato tafsiri ɗaya zalika a ƙarƙashin wannan aya malam ya ce ai ta'dibul kafara azabtar da kafirai da aka yi bi anna ai bi sababi inji don saboda annallaha shi Allah lam yakum mughayyiran ni'matan Allah bai kasance yana canza wata ni'ima ba an'amaha ala qaumin wanda yayi ta akan waɗansu mutane kenan mubaddilan laha ko mubdilan laha duk zaka faɗa a lugha Allah bai kasance zai musanya musu da ita ba zai musanya musu ita bin niqma da azaba hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai sun canza abinda yake gunsu an gane ko yubaddilu ni'matahum kufran su mai da ni'imar su ta koma butulci su kafirce ma Allah kenan ka tabdili kuffari makkata kamar yadda mutanen makka sun ka canza it'amahum min ju'in da Allah ya ciyar da su daga yunwa wa ammanahum ko ko wa amnahum min khawfin kuma Allah ya ba su aminci daga tsoro sai su wa ba'than nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kuma da turo wadda manzo sallallahu alaihi wa sallam su dabban da'ima ce sun musanya wannan bil kufri sai suka kafirce wasaddi an sabilillah suka kange mutane daga hanyar Allah wa qitalil mu'minin sannan suka yaƙi mu'minnai wa anna Allah sami'un alim sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sami'un Allah abin nan ne sami'un mai jini alimin kuma Allah subhanahu wa ta'ala masani ne to wannan shine abin da dai malam ya kawo a karkashin wannan aya a gurguje to amma idan muka koma za mu ga zalika galibi abin wanda kina daga ishara shi yasa in ka gani shi na buƙatar ka san kan me yake komawa domin fassarori suna caccanzawa yana daga cikin asbabu ikhtilafil mufassirin a samu sabani inda domini yake komawa kaga da shi malam ya ce zalika at-ta'dhib wannan azabar da an kai musu shikenan to zaka iske wani malami zai ce zalika wancan al-akhdhu kamun da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu shikenan to kaga yanzu da kamun da azabar duka kusan tana yawa ma'anarsu ta zamanto daya shi yasa marji'u damir yana daga cikin asbabu ikhtilafil mufassirin ka duba cikin littattafan usul tafsir da kuma doktora da wani malami ya rubuta a jami'a ta Malik Saud asbabu ikhtilafil mufassirin an gane ko zaka ganin dalilan da suke sa malaman tafsiri su yi sabani ba wai dan saboda ana son ai sabanin ba a'a zalika wani ya ce at-ta'dib azabar da Allah ya musu wani ya ce zalika akhdhuhum kamun da Allah ya musu to ai kamun shine azabar shikenan magana ta kare in akwai sabani maganganun za a iya hada su ikhtilafu tanawwu ne sai a hada su idan ba za a hada maganganun ba sai a rinjayar da wata magana akan wata kuma da dalili ba da son rai ba to wannan na dan yi ishara ne zuwa gare shi zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan Allah bai kasance ba mughayyiran ni'ma zai canza ni'ma an'amaha ala qaumin wadda yayi akan wadansu mutane wannan lam yaku asalin shi lam yakun ne sai aka shafe nunu to kaga waɗansu idan suka su ce to ai cikin larabci ana cewa lam yaku ana cewa lam yakun kaga Allah ce lam yakun alladhina kafaru min ahli kitab nan an zo da nunun an gane ko lam yakun alladhina kafaru min ahli kitab nan kuma lam yakun wato lam yaku mughayyiran to mi idan muka zo muka ce a larabci ana iya zuwa da nunu ana iya shafe ta tunda kana yakunu ne an gane ko aka shafe wato wawun liltiqa'is sakinaini li'annahu majzum kuma aka shafe nunun littakhfif to amma shin wai akwai balaga wani lokacin qur'ani sai ya zo ya kawo nunin cin wani lokacin ba zai kawo ta ba malaman da suke kula da lafuzza na alqur'ani waɗansu suna cewa in kaga an kawo nunun wato yana da bambanci da inda ba a kawo nunun ba ina fata an fahimce ni yanzu misali anan da Allah ce zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an ahamaha ala qaumin nan babu nunun sannan kuma idan muka duba a cikin suratul an-nahl haka yake an gane ko wala tahzan alaihim wala taku fi dhayqin mimma yamkurun inna allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun to amma kuma a cikin suratul naml sai Allah ya kawo mi Allah ya kawo wato nunun wa qala alladhina kafaru a idha kunna turaban wa aba'una a inna la mukhrajun laqad wa'idna hadha nahnu wa aba'una min qabl in hadha illa asatirul awwalin قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق في ضيق أبنا في ضيق مما ينكرون ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون نا akwai nunun to menene bambanci tsakankanin shin wannan nunun akwai hikimar da ta sa aka kawo ta ko ko babu hikimar da ta sa aka kawo ta ina fata an fahimci ni kamar ba a cikin suratu hud zaka yace fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl wa inna lam wafuhum nasibahum ghayra manqus sai malamai suke cewa sai malamai suke cewa inda nunin kin nan ta zo in ka kalli siyaki tana dauke da bayani ne mafi tsanani fiye da waɗancan nan da ake zancen zalika bai annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan ala amha ala qaum ana zancen ni'imar da Allah ya ma mutane ne a duniya al'amari kuma kan zancen duniya yana da sauki can da ake zancen manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da cutarwa da kafir da suke mishi ana zancen da'awa ne da haƙuri kuma al'amari yana da alaka ne da duniya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lis sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhiqin mimma yamkurun nan kada ya damu da abin da suke mishi domin sharrin da suke masa a duniya ba zai cutar da shi ba ma'ana ba za su iya yin wani abu da shi ba in ba abin da Allah ya so ba to amma cikin suratu hud kuma sai ce falata kufi miratin mimma ya'budu haula kada ka zamanto nan ma bai kawo nunu ba saboda mi saboda abinda suke bauta ma shirka ba abu ce wadda take bukatar sai an bata lokaci domin an san da waɗannan allolin da an ka samu Allah na ƙarya ne to amma a can cikin suratu al-namli ana magana ne kan kiyama ana magana ne kan kiyama duk waɗanda ayoyin da muka kawo da ta hudu da wagga ta cikin suratul anfal da ta cikin suratul an-nahl suna magana ne kan duniya ana iya samun damar gyarawa amma game da abin da ya shafi lahira in an ta lahira babu zancen gyarawa to shi yasa to siyakin da ake magana da shi a can zancen inkarin lahira na suka suna cewa babu kiyama suna cewa kwata kwata babu kiyama sannan suna kawo kiyasi na iska sannan Allah subhanahu wataala ya mishi to wala takun fi dhaiqin mimma yamkuru sai an ka ƙara nunun dan a nuna mishi cewa nan nunun kina tana ishara akan bayanin da ake da shi bayani ne kan kiyama bal daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi shakkin minha bal hum minha amun sun makamce ma lahira haka za su tafiya sai sun zo bala'in da za su gani mai girma ne shi yasa aka kawo nunun wannan haka waɗansu daga cikin malamai suka faɗa shi yasa in ka ga harafi a cikin alkur'ani kar ka san tsammanin babu dalili kuma ba dole bane sai ka karbi wannan ijtihadi da malamai suka yi in baka yadda ba kana iya ajiyewa in kuma kana da wani ka kawo a duba a gani in hikimomin suna iya karbuwa a karbi su gaba daya ina fata an fahimce ni to wannan kuma zan yi ishara akwai wata tambaya da aka yi ma ustazu dr fadl samar ra'i a cikin littafinsa balagatul kalima fi ta'biril qur'ani aka tambaye shi yana kawo wani wuri qur'ani ya kawo wata qira'a misali nan ya kawo wani harafi nan ya shafe shi to sai shi ce can inda aka kawo harafi misali kamar da aka ce wala takun fi dhaqi mimma yamkurun nan ko aka ce fala taku saboda nunun kin tana nuna nauyin maganar siyakin da ake siyaki ne mai karfi inda aka shafe kuma yana nuna cewa siyakin bai kai haka karfi ba yana da irin waɗannan ijtihadat da yayi to amma da aka yi ta masa tambayoyi sai yake cewa to ai shi yayi itimadi ne akan rubutu na mushaf na Uthman radiyallahu anhu shi yasa baya kallon ikhtilaful qira'at to anan duk da yake Dr. Fadl Samar Ra'i babban professor ne zamu ce a a qira'at yanzu misali shi zai yi amfani da qira'a ta Hafs galibi to kuma qira'a ta Hafs anan zai fitar da waɗannan annukatul balaghiyya amma yanzu wa wasabiha da wa ausabiha ai duk akwai su nafi ya karanta wa ausa kuma wa wassa to kaga yanzu idan mun ce za mu yi hukunci akan kira'a ta ausa da wassa mu ce a'a duk cikin qur'ani wassa a a cikin hafsu nan ne yake wassa da sauran kira'o'i amma shi na fa ausa ne kiran ba za mu sa kira'a shi ba a cikin wannan hukunci saboda ita ya saba sai mu ce to anan wuraren da idan zai dauki kira'a daya shi malam yayi hukunci akan ta cewa ita ce adda kaza kaza kaza kaza da wannan yafi don wadannan duk kira'o'in mutawatirai ne kuma ana ganin sayyidina Usman ya rubuta kusan mushaf guda shida abu na farko kenan ko gudun guda biyar a waɗansu riwayoyi abu na biyu idan ya zama to duk an diba duk kira'o'in qur'ani sun tafi akan wannan tsari to a wannan lokacin ne ake yin hukunci akan cewa duk qur'ani haka ne kaga kamar wannan misalin da ni kawo duk qur'ani zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran babu ta qira'a lam yakun mughayyiran qira'a ne mutawatira sannan a can wala takun fi dayqin mimma yamkurun duk qira'at mutawatira babu wala takun fi dayqin mimma yamkurun a cikin suratul nahl sannan fala ta kun fi miryatin mimma ya'budu haula duk qira'o'i babu ta qira'a fala ta kun fi miryatin mimma ya'budu haula mutawatira amma wala ta kun fi dhaiqin mimma yamkuruna duk qira'o'i kuma sun karanta wala ta kun fi dhaiqin mimma yamkuruna to anan duk qira'at kan sai mu musu hukunci guda amma idan wata qira'a ta kawo ya unu ta bata kawo ba to ba mu ce a'a wanganan da anka kawo domin mi domin wata qira'a ta kawo ya unu sai mu ce wanga ta zo akan asalin za a kawo ya un wannan kuma ta shafe saboda ta nuna hikima ta balaga ta kaza ita ko waccan ta kawo kaza waccan bata kawo kaza ba dole ina ganin haka dai za mu yi mu samu mafita akan ijtihadin da malam yayi wallahu ta'ala a'lam wannan kuma ba don saboda mun fi malamai ilimi bane wani lokacin bayani ne wuce kawo don saboda amfanin yan uwa zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaum Allah bai kasance zai canza wata ni'ima ba wanda ya akan ga waɗansu mutane hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai in sun canza abinda yake ga kawunan su hatta nan mafhumul ghaya ne kenan nan Allah ya nuna ba za a canza wata ni'ima ba sai kun canza ma'ana in kun doge akan ni'imar da Allah ya muku Allah ba zai canza ba amma idan kuka zo kuka canza to lamari zai ɓaci kenan duk abin da kuka gani daga wajen ku yake shi yasa Allah yake nuna mana cewa duka abin da muke gani na canje-canje musamman a yanzu duniyar musulmi da cikin rauni kullum muna gaya ma 'yan uwa akwai annaqdu zati kasashen musulmi mu dawo mai karatun ta natsu mu dubi aƙidodin mu mu dubi zamantakewar mu mu dubi jagorancin mu mu dubi mu'amalar mu mu dubi kasuwancin mu mu dubi irin yadda zamantakewar mu take mi za mu iya gyarawa mu dubi alaƙar mu da Allah mu gyara Allah ya taimake mu amma an kiya sai dai a nace cikin sabon Allah kuma a ce Allah ya kawo taimako shi ko Allah bai tsoron ko kuma Allah ba yaron kowa bane ayoyi da dama suna nuna mana wannan ma asabaka min hasanatin fa min Allah وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم كو بما كسبت أيديكم إلى فتاة مجيئة أو تكراءة ويعفو عن كثير وما أنتم بمؤجدين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أتكن سورة الشورى الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال Allah ba zai canza ba sai kun canza in kun kai mai kyau sai a yi muku mai kyau in kun da bata da kyau sai a yi muku da bata da kyau in kun gode ma Allah sai Allah ya ƙara muku la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid to anan kafin mu wuce akwai abin nan wani iskali da malamai suka kawo tun da ma ayar akwai sauran nukta ta kai guda uku shine cewa an ka ce Allah ba zai canza ma mutane ba sai sun canza abin da ke gare su ma'ana in mutane suna akan wani hali na gari an gane ko Allah ba zai canza musu ba sai in sun canza ma kansu kamar yadda mai jalali ne kawo misalin mutanen makka da sun ka canza sun ka kafirci ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya juya musu ina fata an fahimce ni wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'ami Allah fa adhaqaha Allahu libas al-ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un wa laqad ja'ahum rasulun minhum fakadhabuhu fa akhadhahum al-'adhabu wa hum zalimun haka Allah ya faɗa bani Isra'il sal bani Isra'il kam atainahum min ayatin bayyina wa man يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب كنا الله يعذبه ومن يبدل نعمة الله أي يبدل الله له الله ذي تنزى مشي كنا با ruwan ubangiji to amma anan sai an ka ce Allah ba zai canza ma mutane ba suna da wata ni'ima sai in sun canza ma kansu to sai da malamai suke cewa to na ana magana ne akan wa ana magana ne kan fir'auna ma da walladina min qablihim kada abi ali fir'auna walladina min qablihim domin sura in an ce sura nan ba ana nufin sura ta karatu ba a'a sura kuma ba hoto ba da swadun amma suratu sababi kamar aya in ta sabka an ka ce tana da sababi wanda yake yana nuna cewa kan wane ta sabka ko ko a'a kan wane take magana wannan qat'iyatu dukhul dole sai ta shiga cikin magana bai yiwa yanzu cikin lam yakum ghayran ni'matan an alama ala qaumin mu fitar da mutanen fir'auna domin da su ne ake magana sannan an kace zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kaga dole sai mutanen fir'auna sun shiga ciki sai alladhina min qablihi sun shiga ciki zance mafi inganci duk da ke shi Imam Malik ya tafi cewa suratu subu ba qatiyatud dukhul bane amma malamai sun ce wannan magana ta shi tana da rauni kadiba cikin nasrul warud ala maraqi su'ud na Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti ya kawo bayani kan cewa Imam Malik yana ganin cewa suratu subu ba gaira qati'atu dukhul ko cikin adwa'ul bayan ya kawo wannan amma zance mafi inganci waɗanda aya ta sauka kansu dole sai sun shiga cikin dukhulan awwaliyya amma a ce ana iya fitar da su wannan magana tana da rauni kuma ba don mun fi Imam Malik ilimi ba a'a kowane malami yana iya kuskure amma yana iya gyara in yana da rai in kuma bai da rai za a iya gyara ba komai bane kuma a ci gaba da aiki tunda ba ma'asumi bane wallahu ta'ala alam to sai malamai suka ce to idan fir'auna wannan ayat za ta shafe shi sannan kuma misali ƙuraishawa da ake magana kansu waɗanda su suna da alaƙa da su ma irin wannan an gane ko wannan zai shafi su to abin tambaya a nan abin tambaya a nan fir'auna wace ni'ima yake akan ta wanda ba akan tauhidi yake ba bal ma lokacin da anka tura mishi annabi Musa yana akan shirka to ita ko shirka da fasikanci da kafirci da zalunci ai wannan ba ni'ima bace wa idna da rabbuka Musa an itil qauma adh-dhalimin kazo mutane azzalumai mutanen makka suna akan shirka ne shirka kuma ba ni'ima bace litunzir qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun sauran annabawa sun ka zo mutanen su annabi nuhu da aka turo shi ya iska mutane suna akan shirka wallazina min qablihim dukka za su ga za su ga annabi nuhu zai shiga ciki kamar yadda muka kawo tunda ali fir'auna annabi nuhu ya gabace su annabi hudu ya gabace su da sauran kisoshi da muka kawo ah to ya an kai hakan ga kuma a ce suna cikin ni'ima alhali cikin surka suke to sai waɗansu malamai suka ce a'a nan waɗansu suka ce cikin ni'ima ana nufin suna cikin ni'ima ta fuskar suna hali na gari hali mummuna to da Allah ya turo musu annabi suka kafirce sai sun zamanto kamar wancan din na farkon da suke akan shirka akan jahilci ya fi kyau fiye da wanda suke akan shi kenan suna cikin ni'ima in an kalli cewa yanzu sun ƙara afka cikin bala'i dan lokacin da wa'azi ya zo musu da da'awa ba su yi imani ba nan ne bala'i yake da girma waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a nan sun kasance ahalu fatra kafin Allah ya turo manzo Allah ba zai kama su ba wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula suna shirka duk da yake tana yiwa akwai sauran wa'azi da zai zo musu ko tunani amma Allah ya bar su cikin ni'ima suna jin daɗi babu wasu takarif da Allah ya dora musu to amma canza wanda suka yi lokacin da wa'azi ya zo musu suka kibi to wannan sai Allah ya canza musu sai zaman to ashe halin su na manzo bai zo musu ba Allah ya ba zai kama su ba suna cikin ni'imar Allah subhanahu wataala amma da manzo ya zo musu ka fara jaya da shi to sun shiga cikin azaba domin sun canza kuma Allah subhanahu wataala zai canza musu wannan kuma ka'ida ce amma duk wanda ya canza Allah subhanahu wataala zai canza mishi Allah ya muna mai kyau sai Allah ya ce to hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai mutane sun canza abin da yake ga kawunan su sai Allah subhanahu wataala ya canza musu wa anna Allah sami'un alim haqiqa Allah subhanahu wataala sami'un Allah mai jina an gane ko alimun kuma Allah subhanahu wataala masanina kalima ta fa'il tana nuna mubalagha sai dai malamai suke cewa sai mun yi hattara akwai siga akwai as-sifatul mushabbiha akwai kuma wato al-mubalagha ana bambantawa tsankanin su ita sifatul mushabbiha tana nuna abu ya tabbata sifa ta tabbata akan mai aikata wannan aiki shi ko sigatu mubalagha tana nufin ana yawan aikata ko kuma wannan sifa yana yawan aikata wannan aiki to wani lokaci suna rarrabuwa don sigogin su ba ɗaya ba wani lokaci suna haɗuwa to anan da nake son in fitar da wannan iskali ga yan uwa fa'ilun wani lokaci yana zakkuwa bi ma'ana sifatul mushabbiha bakhila yabkhalu sai a ce bakhilun karuma yakrumu sai a ce karimun kaga fa'ilun ne kuma duka siffa ce mushabbiha to amma sami'a yasma'u sai a ce sami'un nan ba a ce siffa ce mushabbiha to ya zamu bambanta su sai mu ce siga ce ta mubalagha sai malamai suka ce duk sunan da bai da maf'ulun bihi bai ta'addi to in ya zo ala wazni fa'il to sifa ce mushabbiha amma duk sunan da yake ta'addi domin sami'a ana cewa ya ji sami'a Allahu liman hamida laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya tunda fi'ilin yana da maf'ulun bi sai a kira shi sigha mubalaga ba za a kira shi sifa mushabbiha ba haka malamai sun kai ijtihadi sun ka fada wallahu ta'ala alam wa anna Allah sami'un alim hakika Allah subhanahu wata'ala sami'un Allah subhanahu wata'ala mai ji ne alimun kuma Allah subhanahu wata'ala masani na sami'un Allah yana ji Allah yana jin komai shi yasa bai ce yana jin wani ko wani ko wani ba alimun kuma Allah masani na Allah ya san komai babu abin da Allah subhanahu wata'ala ya jahilta duk wanda ya ce Allah subhanahu wata'ala ya jahilci wani abu to wanda mutumin hakika ya kafirta Allah kai mu da tsari ilimin Allah ya kewaye komi kuma jin Allah subhanahu wata'ala ya kewaye komai mu je aya ta gaba alaramma kada abi ali fir'auna كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين كما يد muka ce muna bin abin da mai jilani ne kawo wani lokaci sannan mu fassara sai bai yace kada abi ali fir'auna nan malam bai kawo bayani a larabci yace kamar jama'a mutanen fir'auna wallazina min qablihim wato da wanda suka gabace su kazzabu bi ayati rabbihim sun karyatar da ayoyin ubangijin su fa ahlaknahum bi dhunubihim sai muka halakar da su da zunuban su wa aghraqna ala fir'aun muka nutsar da fir'auna da mutanen sa kenan ba ba fir'auna ba ba mutanen fir'auna ba har da shi tunda nasoshi sun nuna cewa shi ma an nutsar da shi an gane ko ko mu ce nan an ce fir'auna mutanen shi sun shiga ciki kuma an ka ce an nutsar da shi kuma mutanen shi sun shiga ciki an ce an nutsar da mutanen shi shi ma ya shiga ciki bidalatul iltizam kenan ko da ba mu faɗi nassi sarihi ba in kuma ka gara ma sai mu koma mu ayoyi mu ce a'a Allah ce ya nutsar da mutanen fir'auna fir'auna anan kuma wani wuri yace ya nutsar da fir'auna shi da kanshi hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il wa ana min al-muslimin al-ana wa qad asayta qablu wa kunta min al-mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kathiran min an-nasi an ayatina laghafilun ayoyi sun nuna an nutsar da mutanen shi kuma ayoyi sun nuna an nutsar da shi don haka fa akhadnahu wa junudahu fa nabadnahum fil yammi fanzur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin dan kawai ya hado muna da rikici wa aghraqna ala fir'aun muka nutsar da mutanen fir'auna qaumahu kenan ma'ahu tare da shi shi ma malam ya kawo shi gashi nan yace wa kullun min al-umamil mukaththiba dukkan al'ummomin da sun ka karyatar da annabawa kanu sun kasance zalimin azzalumai wannan shi ne abin da malam ya kawo to sai mu koma kamar yadda al'adar mu ta gabata ka da bi ali fir'auna kenan nan za mu kaddara irin abin da malam ya kaddara da abuhum kenan al'adar su ka da bi ali fir'auna kamar al'adar mutanen fir'auna kun san mun ce kalima ta al'alu da al'ahlu tun jiya bayani ya gabata wasu malaman sarfu sun ka tafi cewa kalima ta al'ahalu ita da an kamar suwa alu aka ɗauki alhamza an kamar da ta alif sai an kamar da su alif guda biyu an ka ce alu waɗansu malamai suka ce a'a tun asali larabawa sun bambanta sun ce ahalu daban sun ce ahalu daban to amma shin ma'anar su ɗaya ko akwai inda suke bambanta waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a suna haɗuwa suna bambantuwa in an ka ce alun rajuli da ahalun rajuli da ana nufin qarabatu waɗansu suka ce a'a in an ce alur rajuli ana nufin yan uwan shi ma'ana suna da faɗi amma an ce ahalur rajuli wani lokaci na nufin kawai iyalan gidansa kawai kenan yan uwan taka ce ta kusa amma inda suke bambanta in an ka ce ahalur rajuli bai ɗauka al'ummarsa gaba ɗaya amma kalima ta al tana iya ɗauka al'umma gaba ɗaya sannan ita ko kalima ta al'ahalu tana iya ɗauka ma'abuta wani ilimi ko sani ko wasu wani aiki da suka keɓanta da shi amma kalma ta alu ita ko ba ta ɗaukar wannan kaga sai a ce ahalul ilmi ba a ce alul ilmi sai a ce ahlul hadith ba a ce alul hadith an gane ko ahlul qur'an ba a ce alul qur'an domin ba nasaba bace wato takrawa shi bai doka a wannan fanni haka malamai sun ka bambanta shi yasa malamai suka ce in ka ce Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yana nuna Allah kai salati ga Annabi Muhammad wa ali Muhammad da al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗaya ba yana nufin ƴan uwansa na jini kawai ba ina fata an fahimce ni amma ƴan uwansa waɗanda suka yi imani da shi za su shiga ciki ina fata an fahimce ni shi yasa muka kawo baitin da Sheikh Ibn Uthaymeen ya kawo yake cewa sha'ir yana cewa wato alun nabiyyi humu atba'u millatihi من الأعاجم والسودان والعرب لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب آل النبي ‘yan uwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ce alu a nan tana nufin atba'u millatihi waɗanda suka bi millashi waɗanda suka imani da shi. Min al'ajimi na daga al'ajim shi ne duk mutumin da ba balarabi ba ana kiransa ajami. Wasu Sudani da kuma Sudan, Sudan ana iya kiransu baƙaƙen mutane su ma suna daga cikin waɗanda ba larabawa ba. An gane ko to amma kalma ta Sudan in an ce Sudan ƙasar Sudan in an ce daula Sudan ake nufi an ce a Sudan kuma ana nufin wato Afirka ta yamma ko Afirka ta bakin mutum wani lokaci suna cewa ta Sudan Afirka ta yamma kenan was Sudani wal Arabi da kuma Larabawa me yasa yi wannan kawai ya kawo shi ne ba don ya bambanta su a dan saboda waƙen yana so ya nuna ya haɗe kowa da kowa yace lolam yakun aluhu illa qarabatahu da dai in an ce kalma ta alu ba ta nufin sai ƴan uwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na jini yace sallal musalli ala taghi abi lahabin da mai salati zai yi salati nan ba mai sallah ake nufi ba mai salati zai yi salati ala taghi ga at-taghi mai ketare iyaka mutakabbiri kenan kafiri abi lahabin abi lahabin alhali ko abi lahabin ya mutu a matsayin kafiri Allah kai mun sani don haka ka da'abi ali fir'auna kaman mutanen fir'auna walladina min qablihim da waɗanda suka gabace su jiya mun kawo ayoyi waɗanda suke nuna cewa nan an ce ali fir'auna walladina min qablihim waɗanda suka gabace su su waye su ijmali ne ka'ida ce ta tafsirin qur'ani da qur'ani sai kai at-tafsil alladina min qablihim waɗanda suka gabace su waɗansu Allah ya ba mu labarin su waɗansu Allah ya ba mu labarin su ba Allah ce wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alayk wa kallama Allah Musa taklima amma in ka dauka misali cikin suratul araf zaka ga wannan zai fito gare ka Allah subhanahu wataala a tafsilan ya faɗi waɗansu ricin su daga ciki akwai mutanen annabi Nuhu sun gabaci mutanen annabi Musa dan ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh inni akhafu alaykum adhab yawmin azim daga ciki akwai mutane annabi hud dan ya ce wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun daga nan sai ji zuwa qissa ta annabi salih ya ce wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh qad ja'atkum mayyitun min rabbikum sai ya ce zuwa qissa ta lutu ya ce wa lutan id qala li qaumi atatuna al fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al alamin sanan ya je zuwa ga annabi shu'aib yace wa ila madyan akhahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awfu al-kayla wal mizan hazuwa karshen kissa bayan ya kawo wannan kissan gaba daya sannan ya kawo kissa annabi Musa can zuwa gaba yace thumma ba'athna min ba'dihi Musa kaga wanga nassi ne na Qur'ani da kina kuka cewa waɗancan sun gabaci annabi Musa tunda ya ce thumma tufidul atfu ma at-tarahi ya nuna annabi Musa bayan su yazo ina fata an fahimci ni kenan tafsirul qur'ani bil qur'an qa'ilatul ijmal wat tafsir tana taimaka ma dalibin ilimi kwarai da gaske Allah ya taimake mu wallazina min qablihim sai Allah ya ce to kadzabu bi ayati rabbihim sun ƙaryatar da ayoyin ubangijinsu kadzabu bi ayati rabbihim sun karyatar da ayoyin ubangiji su fa ahlaknahum bi dhunubihim sai muka halakar da su da zunubansu wa aghraqna ala fir'aun muka nutsar da fir'aun wa kullun kanu zalimin dukkan su sun kasance azzalumai anan yan uwa kafin mu je aya ta gaba akwai mas'aloli guda biyu zuwa guda uku mas'ala ta farko shine cewa ka'ida hadata alqur'ani zaka iske qur'ani yana kawo wasu lafuzza ya bambanta tsakanin wasu a mai harda sai kai kokari ka bambanta tsakankanin su don mi don saboda in kana sallar tarawih ko kiyamul laili ka so kamo ka ko in ka tayi wajen musabaka kada su kama ka bal ma don ka samu yarda Allah domin kiyaye alqur'ani ai zai nuna ka muhimmantu da alqur'ani ko zaka samu yarda Allah inji don Allah kai mu aje wannan ko ba haka ba to kaga nan wagga aya akwai kada abi ali fir'auna wal ladina min qablihim anan sai an ka ce kafaru bi ayati llahi fa akhadhahum Allah bi dhunubihim duk cikin suratul anfal a ayata 52 a aya ta hamsin da hudu sai an kace kada abi ali fir'auna wal ladina min qabli sai an kace kadzabu bi ayati rabbihim nan kafaru bi ayati llahi ta farko nan ko kadzabu bi ayati rabbihim an gane ko nan sai an kace fa akhadhahumullahu bi dhunubihim sai an kace nan ko fa ahlaknahum bi dhunubihim ba a ce fa ahlakahumullahu ba an gane sai an kace fa ahlaknahum kuma ba a ce fa ahlakahumullahu ba sai an kace bi dhunubihim sannan nan sai an kace inna allaha qawiyyun shadidul iqab nan ko sai an kace wa aghraqna ala fir'aun wa kullun kanu zalimin kaga kai mai harda alqur'ani sai ka gane wannan to amma kuma bata kare ba a cikin suratu ali imran akwai irin wannan aya kada abi ali fir'auna walladhina min qablihim an gane ko kafaru bi ayati llahi fa akhadhahumullahu bi dhunubihim كفروا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب عفوا كفروا بآيات بآيات الله فكفروا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم to kaga akwai matsala kenan nan sai ka gane cewa kada abi ali fir'auna kada abi ali fir'auna duka ɗaya ne can ma kada abi ali fir'auna ana aya ta farko a cikin suratul al-anfal kafaru bi ayati llahi a can kuma kafaru bi ayatina a cikin suratul ali imran a nan na biyu cikin suratul anfal kazzabu bi ayati rabbihim shi kazzabu gare shi bi ayati rabbihim kuma ba bi ayati llahi ba anan na farko can kuma bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dhunubihim an gane ko fa akhadhahumullahu bi dhunubihim a cikin wato suratul afwan a cikin suratul ali imran Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul ali imran sai Allah ce kadabi ali fir'auna wal ladina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahum Allah bi dhunubihim shi ba fa akhadhahum Allah bi dhunubihim ne sai wallahu shadidul iqab can kuma inna Allah qawiyyun shadidul iqab to kaga a matsayin har da sai ka bambanta to amma a ilimin balaga ta alqur'ani menene hikimar sabawa cikin siyaki a tsakankanin su abu na farko sai mu fara da ayoyi da aya ta cikin suratul anfal ta farko da kuma ta cikin suratul ali imran nan Allah ya ce kadabi ali fir'auna wallazina min qablihim kafaru bi ayati llahi sai kawo sunan Allah can ko sai ce kafaru bi ayatina nan sai kawo domiri na al'azama sai suka ce to me yasa aka bambanta sai waɗansu malamai suka ce nan ana magana ne kan tauhidi kafirai sun kafirce mu tauhidi kafirce ma ayoyin Allah da dalilan da suke nuna akwai Allah ba ɗai yake ba can kuma su yaƙi na zancen alkur'ani ne sun ƙaryatar da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to cewa sun ƙaryatar da manzo ba ɗai yake da wanda ya nuna bai yarda da manzo ba Allah turo shi da wanda ya nuna babu Allah ko kuwa ƙaryatar da dalilin da suke nuna Allah ɗaya cancanta abota mai kaga wanda ya inkarin Allah shi kaɗai cancanta abota mai nan ya kamata a ƙarfafa shi yasa nan an ka kawo sunan Allah Allah suka ce can ba a kawo sunan Allah ba sai an kace kadzabu bi ayatina domin ana zancen alqur'ani ne huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a alfitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab kaga ana zancen alqur'ani ne haka zo kai magana shi yasa aka ce can kadzabu bi ayatina haka suka ce to shi yasa nan an ka kawo sunan Allah can kuma ba a kawo sunan Allah ba sai an ka kawo wato kadzabu kadzabu bi ayatina wannan abu na farko kenan to idan muka zo abu na biyu sai mu zo to shi da an ka ce kafaru bi ayatillahi nan sai an ka ce fa akhadhahumullahu bi dhunubihim can ma a cikin suratu al-imran an ka ce fa akhadhahumullahu bi dhunubihim to nan kuma sai an ka ce kafaru bi ayati rabbihim sai malamai suka ce to nan kazzabu bi ayati rabbihim na an ce sun ƙaryatar da ayoyin Allah saboda a nuna ma laifi guda biyu na farko sun kafirce ma ayoyin Allah na biyu sun karyatar da ayoyin Allah don na nuna maka laifi biyu gare su sannan sai an ka ce rabbihim can kuma an ka ce Allah saboda a nuna maka tauhidi na uluhiyya da tauhidi na rububiyya duka magana ta hada su kaga da an ce Allahu Allahu Allahu kaga duka zan tauhidul uluhiyya amma da an ka ce kafaru bi ayati Allah na biyu an ka ce kazzabu bi ayati rabbihim kaga Allahu wanda yana nuna Allah shi kadai cancanta bauta masa rabbihim kuma ar-rabb yana nufin al-khaliqu al-maliku al-mudabbiru wanda ya halitta wanda ya mallaki komai wanda yake tafiyar da komai kaga an ƙara samun wata ma'ana daban shi yasa an ka kawo kazzabu bi ayati rabbihim kuma bai dace a ce sun karyatar da ayoyin ubangijin su ba kaga na an nuna wani butulci da sun kai ba Allah subhanahu wataala ina fata ana fahimta ta wato bambanci tsakanin su kenan to anan sai an ka ce fa akhadhahumullahu bi dhunubihim an gane ko nan kuma sai an ka ce fa ahlaknahum bi dhunubihim to menene bambanci tsakankanin wato abin nan zancen kamu sannan kuma da hallakarwa sai malamai suka ce da an ka ce fa akhadahumullah Allah ya kama su ba a faɗi wani irin kamu aka yi musu ba domin Allah na iya kama mutane bai hallakar da su ba hallakarwa gaba ɗaya ma'ana kamu na Allah daban-daban ne wani lokaci yana iya kamun da zai bar mutum ya dan samu ya dan sarara ni ad dalili kan wannan kan mu faɗi wannan magana wani ce kai ka ji wata magana kuma Allah ce wala qad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun kaga ni Allah ce mun kama fir'auna da mutane shi bisini da shekaru kaga wannan kamawa ce wadda sun samu dama sun ci gaba da rayuwa fa idza ja'atuhum alhasanatu qalu lana hadhi wa in tusibhum sayi'atun yatayyaru bi Musa wa man ma'a ala inna ma ta'iruhum 'inda Allah walakinna aktharuhum la ya'lamun kaga sun ci gaba da rayuwa ba halakar da su ba wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin fa arsalna 'alayhim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qawman mujrimin kaga duk sun ci gaba da rayuwa walamma waqa'a 'alayhim ar-rijzu qalu ya Musa ad'u lana rabbaka bima ما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون kaga sun cika da rayuwa to amma bayan sun warware wannan fantaqamna minhum wannan lokaci an ka halakar da su to kaga nan da an ka ce fa akhadahumullah yana yiwa tana yiwa Allah ya kama su kamu daban-daban an dan bi su a hankali amma fa ahlaknahum tana nuna an halakar da su abinda za ga cewa an bukurati abihim tun daga sama har ƙasa an kai musu zama guda an ka kare da su sai zama to kalima ta halaka tana nufin wato an halakar da su ba a bar wani ba fa ahlaknahum bi dhunubihim mun halakar da su da wato zunubansu to sannan kuma karawa da karau sai sun kace nan sai a nan sai Allah ya ce a cikin suratul Ali Imran sai Allah ce fa akhadhahum Allah bi dhunubihim sai anka ce wallahu shadidul iqab amma anan da anka ce fa akhadhahum Allah bi dhunubihim sai anka ce inna Allah qawiyyun shadidul iqab kaga inna tana nuna karfin ma'ana to me yasa aka kawo wawun can na anka kawo inna magana ce ta malamai sai suka ce saboda can ana ba da labari ne kan abin da ya faru ga kafirai bal ma waɗansu malamai suke cewa a'a wannan musulmi ne aka yi ma magana don su gaya maka rai dalili kuma sun kace da an kace kada abi ali fir'auna wal ladina min qablihim kafaru bi ayatina fa akhadhahum Allah bi dhunubihim wallahu shadidul iqab sai an kace qul lil ladina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama bi ismil mihad ko sayughlabuna wa yuhsharuna ila jahannama bi ismil mihad a qira'ati hamza da kisa'i da imamu khalaf to kaga wannan tunda an ce isar da sako zuwa gare su kamar magana ne ana magana da kafirai abinda ya riga ya wuce ana son kuma a isar mu da kafirran wannan zamani shi yasa an ce wallahu shadidul iqab ana magana kan su da sun wuce amma nan da an ce inna allaha qawiyyun shadidul iqab nan ana magana ne kan kafirran makka bala'in bai sabko ba suna nan suna shakka Allah zai kama su suna cewa mata hadhal wa'du in kuntum sadiqina su kafirai wadancan sun faɗa amma an kare su su ko wadanka suna suna ta'addanci suna cewa in kana hadha huwa al min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi adhabin alim suna cewa Allah ya musu azaba yanzu yanzu suna ganin Allah bai kawo ba Allah ya ce wa qalu rabbana ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haq ala inna alladhina yumaruna fi as-sa'ati la fi dhalalin ba'id suna ta ga manzo maganganu na cin mutunci musamman kuma a makka suna yin abin da suka ga dama suna cewa ba abin da za a yi suna cutar da muminai da manzo sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma sun shiryo sun zo yaƙi to sai na an ka ce inna Allah qawiyyun shadidul iqab wanda ma ya kubci yanzu daga cikin ku to ya sani inna Allah waɗancan wallahu shahidul iqab ba sai musu ta'kidi ba suna lahira sun shiga hannun Allah amma waɗanga da adda saura to ku sani inna Allah qawiyyun shadidul iqab tabbas haƙiƙa Allah qawiyyun shadidul iqab mai tsananin ƙarfi na kuma an ka ce qawiyyun can babu qawiyyun dan ƙarfi na Allah na a nuna musu fa akwai saura in kun ka ce za ku fito ku yaki Allah da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ku sani ba za ku ci nasara ba Allah shine zai yi nasara da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine annukatul balaghiyya da malamai suke kawowa in kana son kaga irin wannan usulubi ka diba cikin at-tahrir wa tanwir karkashin waɗannan ayoyi sannan kuma ka diba cikin at-ta'birul qur'ani na ustaz dr Fadl Samar Ra'i a can karshen littafin ya kawo al-hashdul fanni sannan kuma malaman usulut tafsir suna kawo irin wannan wajen qur'ani in ya kawo abu kaza nan ya shafe kaza menene hikimar da nan an ka kawo kaza menene nan ba a kawo kaza ba maudu'i ne mai zaman kansa wannan ina ishara ne ga ɗalibai yan uwa yan uwana saboda su fahimci irin wannan kafin mu je aya ta ƙarshe saboda lokaci yana hararen mu akwai ka'idodi har yanzu guda biyu waɗanda ban sani ba ko za mu faɗi su ko ka'ida guda guda biyu da Allah ce fa ahlaknahum mun halakar da su ya Allah ya halakar da su kaga nan wagga kalma in ka tashi fassara ta sai kaji ya Allah ya halakar da annabi mutane annabi Nuhu tun da yana daga cikin waɗanda suka gabace su wa qauma nuhin lamma kadzabu rusula aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi aya ya Allah ya halakar da mutane adawa an gane ko walamma ja'a amruna najjayna hudan wal ladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najjaynahum min azabil ghaliz an gane ko ya Allah halakar da mutanen annabi salih an gane ko ya Allah halaka duka wannan yadda Allah halakar da su kaifa ahlakahum Allah subhanahu wataala nan ijmali ne buƙatar tafsir bi dhunubihim da zunubansu zunubansu kamar yadda ni faɗa a jiya akwai mushtaraka shirka mutanen annabi Nuhu sun yi shirka mutanen annabi Musa sun yi shirka misali mutanen annabi Hud sun yi shirka mutanen annabi Salih sun yi shirka ko ba haka nan bane to duka waɗanda sun yi shirka to zunubansu kenan mushtaraka da mutanen annabi Shu'aib amma akwai zunubai waɗanda ƙur'ani bai ce khassa bane amma ga dukkan alamu zaka ga ko da bai ce khassa bane tana yiwa a zamanin waɗancan mutanen sun fi yawaita ina fata an fahimci ni misali mutanen annabi shu'aib an yi zancen tauye mudu da suke yi mutanen annabi lut an yi zancen luwaɗi da suke aikatawa mutanen abin nan fir'auna an kawo zancen sihiri da ake aikatawa kenan suna da shirka kuma suna da waɗansu zunubai wanda suke ƙara waɗanda suka shahara a zamaninsu shi yasa cewa mutanen annabi shu'aib mudu da suke tauyawa ba gaskiya bane suna yin shirka dan ya ce ya qawmi ibudullah malakum min ilahin ghairu haka mutanen annabi salih ya ce musu malakum min ilahin ghairu annabi nuhu malakum min ilahin ghairu bal ma addu'a da'awa kowane annabi ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa ijtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al-mukaththibin to sannan da Allah ya ce walladhina min qablihim kadzabu bi ayati rabbihim sun qaryatas ayoyi da dama su muka yana yadda ma sun ka qaryatar da annaba kuma suka nuna annaba ba komi bane fa ahlaknahum ya Allah halakar da su ayoyi da dama bi zunubihim da zunubansu wa aghraqna ala fir'auna mun ka nutsar da ala fir'auna fir'auna da mutanensa wannan shi ma ya zo mujmal ya aka nutsar da shi sai ka kuma cikin ayoyi daban-daban za ka yadda Allah ya nutsar da shi da shi da mutanensa cikin suratu yunus Allah ya faɗi yadda nutsar da fir'auna hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'il sannan kuma a cikin suratul shu'ara yace wa azlafna thumma al-akharin wa anjayna musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqna al-akharin inna fi ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سنة الله سبحانه وتعالى وكل كانوا ظالمين دكان سوس كسن تي الظالمي أكو تمسألة كركشن وجن وكل كانوا ظالمين أما لو كتي أمر هلسا كرنت آية تكرشي مفسرة سيمو بري سيقو من الله كمنري إن شر الدواء إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون
inna sharrar dawab lalle mafi sharrin dabba an gane ko mallan yace wa nazala fi bani fi quraiza ta sabka a cikin quraiza kinan bani quraiza wasu yahudawa ne da suka zauna madina inna sharrar dawab mafi sharrin dabba inda Allah a wajen Allah alladhina kafaru sune kafirai fahum la yu'minun to su ba za su yi imani ba koko inna sharrar dawab sharrin dabba ba mafi sharrin dabba ba to sun min sauran dabbobi su kafirce ma Allah baka bai don su malamai suka fassara dabbobi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi sannan suna ma Allah subhanahu wataala tasbihi kenan sunan ba a cewa kafirai sun fi su sharri a a kafiran su ne sharri don wadancan sun yi ma Allah biyayya magana ce ta malaman tafsiri yan uwa nan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya mun halinsa sai gobe idan Allah subhanahu wataala ya kaddara mana cikin masu rayuwa mun samu iko za mu zo mu dora akan wannan aya da muka tsaya akan ta abinda muka faɗa da manto dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh